بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ما شككت في الحق مذ اريد ban taɓa shakkan gaskiya ba tun da aka nuna mini shi wannan in ka ce mahaifinka ne na wanda ya dace ya ba ko a halin da zalik wannan yana tabbatar da ci imam bai taɓa shakkan gaskiya ba tun da ya ga gaskiya dan yake akan ka san ko wasu ana samun iltirabi wasu su tambayi annabi to me yasa aka kaza ko su wani wani wanda yi shi dai ce an dade ana ta fama da shi sannan da ce to shi kenan ya yarda gane sannan ya ce to ya gane to shi ko wannan turan da ya ga gaskiya ci ya ba ko shakka bai bai taba yi ba lam yujis Musa alaihi salam khifatan ala nafsi bal ashfaqa min gablatil juhali wadwal dara ko da kaji Allah ta'ala ya ce fa auja safi nafsi khifatan Musa qulna la tahab innaka antal a'la lokacin da sahabatu fir'aun suka wurga sandunan su da igiyoyin su suka zama macizai mutane mutane dama an tattara mutane dama su suka ne fir'aun ne ce ma Musa ka sa mana mau'idi tsakaninmu da kai mu ba za mu sa kai ma ba za ka saba shi yace to mau'idin ku ranan biki yau muzina wato suna da wani biki na al'adan su wanda suke kaman sallar su kenan idin su kenan to yace ranan idi ranan kuma a tattara mutane da hantsi to ka san kamar ranan sallah duk ana shigowa gari duk mutanen gari za su haɗu kuma duk na ƙauye su zo duk a haɗu a babban birni ko ba ka ake ba to idan kuma rannan wani ya zo ya baje koli ya ka gani ai ka ga kayan nan da nan za a kwashe nan da nan sai ya sayar saboda haka masu ciniki suna ciniki sosai aka ce nan ne kuma ranar mau'idin da za a zo a yar kula tsakanin Musa da masu sihiri Fir'auna ya aika dukkan birane da kwatotin jihohi ya ce duk a tattaro masa gwanayen sihiri duk aka tattaro gwanayen sihiri ya yi mitin da su wanda ba a yadda yan jirgin su shiga wurin ba ya ce to lalle fa ko ne za ku ceci wannan al'umma daga halaka musan na abin da ya zo da shi zai ja mutane kuma karshen shi ke mulkin mu ya tafi kuma komai ya kare zai zo da wani sabon mulki wanda zai sarrafa wasu mutane a kanmu da wani sabon addini da ba saboda ku ko ne ceton mu ko ne ceton addinin mu ko ne ceton mulkin mu suka ce to wannan kam za mu iya amma da da lada ne fir'auna ya ce kwarai kuwa ku ne ma yan mukarrabai suka ce to an yi an gama da karfin hali suka zo suka ce ya musa ko ka wurga ko mu zama ku ne mu ne masu farkon masu wurga musa ce musu ku a'a ku ku wurga suka wurga sandunan su da igiyoyin su sai suka zama macizai to ga mutane duk an harhaɗu mai mutane suka ce kawai suka ce kawai ga mace zai sun cika ko ina mutane suna kawai ina musa ina gama da su fa auje safina su yi kifatan musa sai musa ya ji tsoro a zuciyarsa kulna la ta hab innaka anta ala muka ce masa kar ka ji tsoro kai ne a sama to amirul mu'minin alaihi salam ya kyautata fassarar wannan aya anan yace musa gaskiya ba ya ji tsoro ne akan kansa ba ba ya ji tsoron za a buge shi bane ba wai shi Musa ne ya ji tsoro akan kansa bane a kun so tsoron Musa wayannan mutanen da suke cewa za a batar da su tsoron kada su ɓace shi yasa yi wato ba ya ji tsoro akan kansa bane yana jin tsoron kada waɗannan jahilai su ɗauka cewa saharatu fir'auna su ne akan gaskiya ko ba lura ba su bi saboda su su abin nan masu saukin kwakwalwa su wanda yake da ƙarfi shi suke bi ko da aka jefa abin nan macizai su a mace igiyoyi da sanduna suka zama macizai waɗansu firɗa firɗa wasu ƙanana wasu na gudu wasu na kanan da ɗaya wasu na kan mutane suka yi "Oh." to inda ya wurga nasu ta zama ɗaya daga cikin su za su ce a sun buge shi a an gama a a shi ba a kan ɓata yake shi kenan sai su to shi abin da ya ji tsoro kenan to shi ne amiru nuna ke cewa to ko da ka ga musa ya ji tsoro ba fa tsoron kansa ga kansa bane tsoron kada mutane su ɓace wato abin da amiru nuna ke cewa in ma abin da na ya dame ni yadda za a bata da jahilai amma ba ina jin tsoron kwami da ku bane amma ina jin tsoron kada al'umma ko da kaga ko da aka yi ma a wadda da sani da sani ka ji nayi shiru tsoron ɓadda al'umma ne duk an kwama shi kenan sai a batar da al'umma su mutane su ɗauka kamar mukiya su shigo a yi ƙada'i a kan addinin ko ba lura ba to ko da ka gani na saurara ba tsoro ba ne duk ina son a tsire ne ko da kaji ko da muka haɗu da ku ina ta muku wa'azi suna kai dai kawai kaga za mu murkushe kan ba wani nan wa'azin me kake mana a kwama kawai yana in in jama'a duk cika mu musulmi muke mun imani la ilaha illallah muhammad rasul menene namu na fada akan me wannan al'amari in kun ce jinin usmani ne kun tabbatar har ga Allah ba hannu na a kashe usman kun sani sare kuma a cikin ku kuna sane maka san usama na cikin nan cikin ku kuma sun sani hakan su makasan Usman ne suka zo za su nemi jinin Usman daga bari wanda bai aikata sun san bai da laifin komai sun sani sarai to amma yi musu wa'azi yi musu wa'azi a kawai duk da ya kaga kawai an koma za a murkushe kai to tsoron amirul mu'minin da badda mutane ba wai tsoron kwami to da suka faranta kwami din suka mai shi dole to an kwama din to ba ƙarshen ta ba اليوم توافقنا على سبيل الحق والباطل يوم غمو يوم غمو a tafarkin ƙarya da gaskiya gaskiya da ƙarya wato nan gaskiya nan ƙarya ke yau ƙarya da gaskiya sun karo to sannan ya faɗi wani karin magana ya ce man wasu ƙabe ma lam ya zama wanda ya aminta ga ruwa nan baya jin kishi in ka ji kana jin kishi ba ruwa kusa kenan in goda ruwa a ba a shi kenan ka san sai mene sai sha kawai kawai za ka ko da ainihin kun ga kan mutane suna fama da kishi ran da suka hango ruwa ai shi kenan za ka ga ana ta murna duk kafin su sha za ka da sai sun sha za su yi murna ai ganin ruwa ma kawai ya kawar da kishi kan mutum yana jin kishi yana tsammanin mutuwa ne kawai sai gashi a bakin kogi ai kafin ya kai ruwan ma kawai in kaga fuskarsa kaga irin farin cikin da ke tare da shi ba kaɗan bane har ma zai fi lokacin da ya sha to wato shi ya ya tabbatar daram akan gaskiya ke baya ko shakku to wannan muna yi da fasara ne in ka karanta abin ba tare da fasara ba za ka ji magana ce mai daɗin ba ba waƙi ba ne kudu ba ne wannan dangane da fitinan waƙi'atul jama'a akwai wasu kalaman amirul mu'mini waɗanda suka shafi wannan waƙiya ko shi wannan an yi wannan ban sani wannan na kaman ya yi kuskuren a bugu ɗin na wannan ya yi kuskure lalle yanzu na lura ma da wannan akwai wata magana ne da nake son kawo amma kuma sai na neme ta na rasa nan na ga da yake akwai akwai wannan najil balaga ya hada hudubobi da wasiƙoƙi da kuma wayansu karamai da aka tsayo karaman kuma an raba su biyu akwai kalaman da aka kawo masu jimlar su haka sannan kuma aka kawo wasu kuma masu ɗan tsauri wanda ake bukatan fassara na nan na ga ya ɗauko lissafi ɗaya biyu uku hudu har zuwa tara maimakon ya sa sha ɗaya sai ya sa ɗari biyu da sittin da shida shafi ɗari shida da hamsin da hudu a shafi ɗari shida da hamsin da biyar nan a nan an sa tara can kuma gaba maimakon a sa goma ya ka sa ɗari biyu da sittin da ɗaya to sai ban gane ina ne kuskuren ki ba ya yi a ɗabi minus littafin a cikin mai sharhi ina son ya zama na ga wurin ne a cikin wannan akan a cikin zantukansa ne ba hudubobi ba ba akwai wani na goma sha ɗaya ne na kiyaye na goma sha ɗaya ne amma nan nasu in gaji sai ban gani ba mafar min hikima a rumu ne ya nai mamaki ban gan shi a nan ba san to mai yiwa ku gani amma ni zan duba inda na gan shi a nan nan ya sa mini dan da yake baya nan ya ce na sha biyu ne to na Allah in mutum ya duba kai yana ya ce kala na sha biyu ne yadda ahawa a hika ma'ana faƙala na'am wa min kalamin lahu alaihi salam da ma azfarahu Allah bi ashabil jama mai wa mutum zai ganshi amma anan na sha biyu sa sai dai anan sai na duba sai ban ganshi ba na sha biyu cikin zantukan nasa wa min kalamin lahu akwai kalam da ya kawo ko a duba na sha biyu mu gani nan na sha biyu ne ya ce a lalle ba shi bane yau shi ne a wana ku haka ne ne kudu wannan din duba wannan a wa'annan kalmomin masu dan tsori kenan ko masu irin naka ga musu shafi ɗin shafi na 41 a cikin kalamu min kalamin lahu ala ya ko mutum bai ga wurin ba in ya saurare ni ni sai karanto inda yake na sha biyu eh magana ta sha biyu a cikin kalamansa to shi kenan zan karanto mutum ya duba cikin kalaman ɗinsa wa min kalamin lahu alaihi salam lamma azharahu Allah bi ashabil jama'a an ga wurin su masu nahajul balaga an wannan in mutum ba wajen hudu ba wajen kalamominsa wannan daga zancensa alaihi salam yayin da Allah ta'ala ya bashi nasara akan ashabul jamal wa qad qala lahu ba'd ashabi wanda da cikin saban sa yace masa waddatu anna akhi fulana kana shahadana li yara ma nasaraka Allah bihi ala adaik wanda da cikin saban sa yace kai nayi burin dan uwana wani yana ya kasance tare da mu don ya ga yadda Allah ta'ala ya baka nasara akan makiyanka faƙara aliyu alayhi salam sai ali alayhi salam ya ce da shi ahawa ahika ma'ana ahawa ahika ma'ana yawa san dan uwanka na tare da mu wato da wannan shi wani ne ce ta ina ma wani dan uwana yana tare yana nan ya ga yadda Allah ya ba ya baka nasara akan makiyanka sai ce shi yana tare da mu yana son mu ma'ana son mu son shi tana tare da mu qal fa qala na mai ce wato shi masoyin amirul mu'minin ne sai amirul ce fa qad shahida fa qad shahida wato ta yana tare da mu ولقد شهدنا في أفكارنا هذا قوم في أصلاب الرجال ما شاء الله اللهم اجعلنا منهم kuma ya ce tabbas a wannan waƙiya wasu sun suna tare da mu wa'insu mutane suna tare da mu amma suna nan a tsatson mazaje wato a tsatso ba a ma'aife su ba akwai wasu mutane ba a haife su ba amma suna tare da mu a wannan yaki an kwama da su Allah ka sa muna ciki wa arhamir nisa da kuma cikunan mata wato suna nan a tsatsan mazaje da kuma cikunan mata ba su haife su ba ma'ana amma suna tare da ma'aunai sai ya afi bihi zama zamani zai zo da su ana nan zamani zai zo da su zaka ga suna tare da mu waya kawa bihi mul iman Allah kuma ya karfafa imani da su wato wayansu mutane suna nan yau suna tare da mu amma kuma ai muna tare da su ana amma ba a ma haife su kuma zamani na nan zai zo da su wato za a haife su a wani lokaci kuma Allah zai karfafa imani da su to sai mu ce jama'a irin masu cewa duk ɗaya ne duk kulluhum sawa bi ayyuhum iktadayta ihtadayta to haqq wal batil ne a nazarin amirul mu'minin kai kuma kai ne wane me ya ce a nan yau me ya kwama yau da me da me aka yi karo alhaƙar wal batil alhaƙar wal batil ne suka yi karo ya ce al-yawma tawafaqna ala sabil al-haqq wal batil yau mun gamu a kwami ma'ana a kwamawa a fage wanda ke a fagen dagawa tsakanin gaskiya da karya kun ga akwai ashabul haq kenan da ashabul batil wannan shi ne bayan da za a yi dukka ce duk gabaɗin su tafiyan su ɗaya ne haq yana da ahalinsa batil ma na da ahalinsa kuma ka tuna da faɗin manzo Allah aliyun ma'al haqq wal haqq ma'a ali na'am ana iya cewa ma aka haq a kalmar larabawa in kai magana ya ji masu daidai sun ce ma aka haq kai gaskiya wato gaskiya na tare da kai ma aka haq wato ana iya cewa kana da gaskiya amma a ce wane yana kan gaskiya kuma a ce gaskiyan kuma wane yana tare da gaskiya kuma gaskiyan kuma tana tare da shi ko ba lura ba gaskiya tana tare da kai ba kai kawai kake tare da gaskiya ita ma tana tare da kai aliyun ma alhaq wal haqq ma ali yau za ka ga a wannan zamani namu har yanzu a wannan lokaci za ka ga in an yi har yanzu ana jamaloli in an yi jamal din yau sai ka ga sun dare nan sun dare suna nan suna suna nusratul batil suna cewa aka fau da shi da haka duk ɗaya da haka da batil duk ɗaya sun nace to da sun yi zamani da amirul mu'minin da sun yaƙe shi akwai kuma wasu mutane wanda suna nan suna ganin amirul mu'minin shine akan gaskiya da sun zamani da amirul mu'minin da suna tare da shi ko yanzu al'amuran haka yake duba ka ga a wani bangaren kake mala wannan shi ba na sha'awa da cewa kama dai da ana wannan batun waƙiya din ka san da mutane suke ta kakawo na imam al-mu'minin yayi mu mutane uzuri yayi wa'azin yayi wa'azi amma ba an gama kuma dai abin da ya faru ya faru kuma dai to nan akwai wani sharhi wannan ba shi a littafin ku ya ce karar karbi kultul abi salih كيف لم يضع علي عليه السلام السيف في أهل البصرة يوم الجمل بعد ذكره ما يسا علي عليه السلام بيسا تقوبي أكن أصحاب متانا بصرة بقى ranar jamal domin yau an mutanen jamal har yau ana ce musu mutanen basara saboda sun yada zango a basara basarawa suka taimaka musu daga nan suka yi sansani aka je aka aka fam da ali lokacin ali yana kofa kuma amirul nun ya zauna a basara ya gina masallaci yanzu haka ma masallacinsa yana basara ne masallacin amirul mu'minin wanda a wurin mu shine na uku a tsarki bayan haramin makka da na madina sai na basara saboda hamil haramin amirul mu'mini ne shi ya gina masallacin a basara yake to wannan haramin yana kowa lura bayan waƙen jamin ne ya shiga basara har ya kafa masallaci har ya zauna to saboda ka in ka nan aka ce ashabul basara nan tun na wancan lokacin domin su mutanen jamal sun tafi sun sun sauka a basara basarawa kuma sun taimaka musu an ji an yanka ne wanda ya taso daga kufa ya yi masu wa'azi suka kiji kuma har aka yi kwama wanda ba su ba to shine nan sai wannan yana tambaya sai kin da bai wannan bayan ne domin shi wannan abin da ya ce me zai sa bai sare musu ta wuya ba mutanen basarawa ba wuya ba bayan waƙiya al'ada ta riga ta gabata tun a jahiliyar larabawa idan kun ci mutane da yaƙi kuna fille musu wayar in har suka same ku suka da ku kuka ci ƙarfinsu kuka kama fille masu waya kuke to amma manzo Allah da ya ci karfin ƙwarashawa ranar fatuwar makkata mai yayi ya sa ne masu waya ne sun san hukuncin kenan wannan hukunci ne har a taura a tauran hukuncin kenan in kai in kai yaki annabi ko kai yaki masu ya ci ka da kuma ya ya kocin sa na jahiliya wanda kai yaki shi har har aka aka camke ka da takobi a hannu ana fille maka wayar to amma annabi ya yafe musu to shine wannan yake tambaya to me yasa bai sare musu waya ba qal shi abi sada wani malami ne shi kalbi ya tambaye shi akan sai ce sada fihim bisarfi wal manni alladhi sada bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ahli makkah yawm al fath yace ya tafi matafiyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda yadda yi safu wal man rangwame da ta goma shi ga mutanen makka a ranar buɗe makka fa innahu arada an yasta ardahum bisayf thumma manna alaihim yace ai ai manzo Allah ya so ya bijiro musu da takobi a tofin da wayansa amma kuma sai sai ya musu ta goma shi wa kana yajibu an yi hadiya an yi hadiyahumullah wa kana yuhibbu an yi hadiyahumullah wa kana yuhibbu kuma yana sa Allah ya shirye da su ne sai sai zama bai sare musu waya su ne dulaka daga cikin su akwai Abu Sufyan da ɗansa Muawiya suna cikin dulaka din wanda hukuncin su fillon waya ne amma manzo Allah ya yi musu rangwame to wannan kuma bana batun ra'ayin kwama wanda aka yi قال فترة بن حليفة ما دخلت دار الوليد بالكوفة التي فيها قصارون إلا وذكرت بأصواتهم وقعت سيوفي يوم الجمع wato wannan yana cewa duk lokacin da na shiga gidan wani a kofa da fadawa sai na ji ana ta tattauna yadda ainihin takuba ta karka ƙara a ranar jama kullum aka zauna na kawai a jama an fafa kai jikin jikin kwan kwan kwan kwan kwan wato an gani ana tattauna wannan حرب بن حي... آه... جيهان الجؤفي يتي لقد رأيت الرماه لقيت الرماح كينا يوم الجمل قد أشرعها الرجال بعضهم في صدر بعض كأنهم آجام القفل لو شاءت الرجال أن تمشي عليها لمشت ولقد صدقونا القتل حتى ظننت أن ينهزموا وما رأيت يوما قد أشبه بيوم الجمل من يوم جولاء الوكيعة wannan shi kuma yana cewa ainihin na ga inda ainihin masu a ranar jamal wanda ainihin mutane suka sassoka a kirazan mutane kai ka ce ainihin kamar kafaffun kara ne sun tsarkan kankan da ainihin mutane sun so su tafi a kai za masu iya tafi a kai wato inda aka wato dandazon masu a kiran za yadda suke kusa-kusa da juna har kana iya hawa kan masu kai tafiya in ka zo kai tafiya a kai kuma ya ce wadda ƙarsar ƙonar itala ma zanantu an yi hadin kuma sun gazgata mana yaƙi ban tsammaci dama za a iya rusa su za su gudu ba wato za a iya murkushe su ya ce ni ban taɓa ganin yaƙi mara aiki yau man kafu a shabaha bi yau mai jamali ni yau mai jalula jalula ilwaƙi'a jalula ilwaƙi'a an ce wani kwamawa ne aka yi tsakanin musulmi da farisawa a wani wuri ne akan hanyar kurasa wato an yi babban kwami a nan ana kiranta ana ci ana kiran wasu metar waƙi'a lima auka bihimul muslimu yaqut ana ci mata yaqut ta wannan waƙi'a din wato a wannan karan su musulmi an masa abubuwa kenan a hannun farisawa ke a hanyar kurasa wancan lokacin to wannan kila ina ta karanto muku zai man- zai mana tsawo to amma dai akwai wani wurin da ba sai na karanta ba an ce amirul mu'minin alaihi salam bayan da aka gama yaƙi din wannan eh, da ruwayan wani asbak bin nubata ya ce bayan da aka murƙushe mutanen basara aliyun alaihi salam ya hau alfadaran manzon Allah wanda ake ce mata shahaba a shahaba sunanta alfadara ɗin wa kanar baqiyatan inda dama tana wurin sa ta ta wanzu a wurin sa ita wannan alfadaran manzo Allah sai ya shiga cikin kasassu din yana yana ya- ya- ana bijiro da su yana ganin wani ga shi wani ga wani waɗansu mutanen sa ne a wanda suka balle suka koma can to sai ya zo kan ka'ab bin su alqadi alqalin basara alhali an kashe shi yace ku zaunar da shi sai suka zaunar da shi sai ce "Wa- wailu mikka ka abin su wato kai canka wailu mikka kaman ya wuce ma wailaka arabi wailu mikka wailaka ne dai amma duk karfan wailaka ne wailu mikka ya wai- wailu mikka ka abin su kai canka ka abin su yace ai ka laqad kana laka ilmun lam yanfa'ak kana da ilmi amma ilmin bai amfane ka ba walakin na shaitan adallaka fa adallaka shaitan ya batar da kai ya kaskantar da kai fa ajjalaka ila nar ya gaggauta kai zuwa wata arsulu ya ce ku sake shi bayan ya zauna da shi magana da shi wannan ah, ma- wannan kamar wannan hudubar da muka karanta na hu- na hudubar na hudu din nan ana cewa wannan magana ne kamar yake ma matattu wanda kuma manzo Allah ya yi shi yin irin wannan a ranar Badar ya yi ma ashabul qalib magana wayansu gwarazan Qurayshawa wanda suka hada da Udba da Shayba da dan Utba din da ƴaƴan Hajjaj biyu wayannan su ne ainihin dattawa da da da Abul Hakam bin Hisham Amr bin Hisham haka suke kiran shi ya fi shahara da Abu Jahal sunansa na yabo abul hakan bin hisham ko amr bin hisham amma ya fi shahara da abu jahal wato da abu jahal da utba da shaiba da 'ya'yan hajjaj guda biyu manya-manyan dattawansu sai aka tattara su sai aka zuba su a rijiya wadda ba su da ruwa a nan filin da aka yi kwamin badar sai aka cike rijiya saboda haka ake kiransu ashabul qalib qalib shine rijiya wato su wayannan gwaraza manya manyan nasu manya manyan quraisha ana ce masu wanda aka shi a badar akan kira su da ashabul qalib to sai bayan da aka zuzzuba su kafin a rufe sai manzo Allah ya magana da su cikin abin da yake cewa faqad wajadtu ma wa- ma wa'adani rabbi haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan sai suka ce ya rasu Allah kana magana da matattu yace ba su ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba sai dai ba za ku ji amsan su bane wato za su ansa amma ba za ku ji ba, amma ba ku fi su jin abin da nake faɗi to shi ma amirul mu'minin ya yi magana da wancan wannan kutubar da muka karanta kamar magana yake yi da kamar yace ai dama tun farko na tsinka ai gadar daga wajen ku kuma kyakkyawan niyyata ita ta nuna mini ku amma labulan imani labulan addini ya shiga tsakanina da ku amma yau gashi mun haɗu da ku a fage tsakanin ƙarya da gaskiya wanda ya tabbatar ga ruwa tare da shi baya jin kishi wanda wa yake magana da matattu to wannan kuma hasatan ma ya bi tsakanin matattun kaga yadda ce a tada wannan a zauna da shi aka zauna da shi ya magana da shi alƙalin basara ne ce kai can ka ka bin so kana da ilimi amma ilimin ka bai amfani ka ba shedan ya batar da kai ya kaskanta ka ya ya gaggauta kai zuwa wuta ku sake shi sannan ka sake shi ya faɗi dama an zauna da shi ne aka yi magana da shi sannan kuma ya- ya wuce wajen ɗalha bin abdullah shi ma kasashe sai ce ku zaunar da shi a wani wuri na faɗa marku a waƙen jamal cewa ainihin talhat bin abdullah da zubair bin awam wanda suke suna cikin farkon wanda suka yi ma amirul mu'minin mubaya ana cewa ma talhat bin abdullah shi fara mika hannun mubaya sannan bayan nan sai suka ce za su je umra wannan ba na son yi tarihi dogo amma dai fahimtar hudu ba din lazim ne mutum ya san dan wani sabon su suka je su je umra sai sai amirul mu'minin ce to masha Allah a dawo lafiya amma ya tsare za su je su shirya yadda za su yi aikin shi kuma da sun ci mashi a nan Madina wannan abubuwan ya sa ya canza headquarter zuwa Kufa ya tashi daga Madina ya koma Kufa ita kuma Aisha lokacin da aka kashe Usman tana Makka ta je umra tana kan hanyar dawa kafin ta shiga garin Madina wani ya tare ta da albishir don ta kasance tana gallazawa akan Usman ba ma ta ce mashi Usman tana ce mashi na asar ne ba Yahudi takan ce uktulu na asaran fa innahu qad kafara ku kashe na asar kafiri sai wani ta zai ta yace albishirinki Aisha menene an kashe Usman tace a fasuqa fasuqa ila jahannama sai aka ce mata to kuma amma amir amma ali bin abi talib mubaya sai ta ce wa ufama na wa ufama na an kashe shi da zalunci da bata shiga garin madina ba ba su haɗu da ali ba sai a waƙi a jinjam to za mu su lokacin su a barha da zubairu suna shirin yadda su yaƙi ali sai suka gabaru su ja ita aisha don za su sami jama'a ta ga umar mu'minin tare da su aka ji wai ana bin a wai za a je neman jinin usmanu jinin usman kuma sun sani sarai Ali bin Abi Talib bai musharaka a jinin Usman ba abin da hada shi da jinin Usman kuma sun sani da ya ga lokacin da fitan nan ta taso ya iya abin da zai iya hanawa har ma ya tura ƴaƴansa Hassan da Hussein suka tsaya kofar gidan Usman akan cewa sai dai a kashe su kafin a kashe shi har masu son su kashe Usman din suka ga cewa lalle ba fa za su iya kashe Usman ba in ba su kashe Hassan da Hussein sai suka zaga su kawara ta katanga amma wuce aka bi kuma aka ce wai shi ana bin jinin Usman kuma aisha ta so sauran matan annabi su bita sai magana da su daidai daidai aka ce hafsa ta so ta bita a ta bita amma ibn umar abdullahi ibn umar ya hana ta ce ka ta bita to kuma ummu salama ta yi mata wa'azi take ce mata to ke me hada ki da jinin usman shi amirul mu'minin in ma jinin usman ba shine dai ya kamata ya san abin da zai yi ba ta ce ni wallahi ko da aikin kirki ne in fita in je in yaƙi in yi wannan yaƙi in ma aikin kirki ne wanda zan sami lada wajen Allah to in sami aljanna sanadiyan ne wani sami babban lada aljanna sanadiyan wani to zan ji kunya in ga annabi a aljanna bayan na keta alfarman sa na fita na fita da ya na keta hijabin da ya mana na fita waje bayan bayan wato ko da na fita lada za a bani zan ji kunya in haɗu da annabi ce baya na kika fita to kuma akwai zantuka da yawa dangane da al'amarin da abin da zai biyo baya bayan rasuwan annabi akwai wani lokacin da manzo Allah yana magana da matansa ya ce kamar na ga ɗaya daga cikin matana karnukan hawa sun tashe ta daga bacci wato tana jagoranta za a je wani yaƙi kuma karnukan hau abu sun tashe ta daga bacci to kuma ana wannan tafiyan an zo daidai wani ruwa da ake ce masa hau abu haka ya da zango aisha ta yi bacci sai wasu karnukan ruwa din suka dunga haushi sai ta farka girgigi daga kuma karnukan suka tashe ta daga bacci sai ta ce meye sunan wannan wurin aka ce mata hau abu sai ta ce zan koma madina suka ce na mene kuma ya umar mu'minin gashi kuma an kusa isa za a koma a gama da ali kuma yanzu za a ta ce ai dalle ba zan suka ce ta ce mai ta ce ba kun ce wani abu suka ce eh ta ce to wallahi na koma ki sai ta juya suka ce duk suka damu cewa in ba ta kuma ai ba yaki tunda da sunanta suka jawo har ma in rakuminta yayi ya fitar da abin abin nan bayan gida ɗauka ake ana shashafawa daraja raƙumin uwanmu ya fi ƙanshin kashin raƙumin uwanmu ya fi turare sai a shashafa to suka ga cewa lalle kam in dai baka ba su iya tattaro mutane su ji da su wannan yawan dabibin da zai watsi to suka ce to mai sa ne ta ce ai na tuna manzo Allah ya tana magana da mu ya taba cewa kamar na ga wata daga cikin mata na karnukan hawa abu sun tashi ta daga bacci to kuma kun ce wannan ruwan sunan sawa saboda haka ce ni ke sai suka ce ai ba hawa abu ne suka ce san ba hawa abu ne ai an wuce hawa abu tun tuni aka je aka samu wasu mutane mutanci mutum hamsin aka ba su kuɗi aka ji su su ce wallahi tallahi billahi lazi wannan ba shine ma hawa ba suka zo har ma a tarihi wasu na cewa wannan shine cikon ƙarya a musulunci a wani kisbatin fil islam suka zo suka zo kuma waɗansu tsofaffi ne har da gemuna suka jeri wannan ya zo ya faɗa sai da suka mutum hamsin suka rantse mata da wallahi tallahi billahi la ilaha illa wannan ba shine hawa sannan su ce to mutafi tun da ba shi bane to shi kuma dalha lokacin da aka kwama har wani akwai wani zancen ma da manzala yana yi da matansa ya ce wace ce cikin ku aka nuna mini tana haye akan raƙumi ana kashe mutane hagunta da damanta duk kuma yan wuta ne sai mata manzo suka shi suka irsa suka ya rasulullah zai wannan zai kasance a cikin mu wannan zai kasance a cikin mu yace to ni abin da aka nuna manke sai dubi Aisha ce iyaki an takuni anti to wannan kuma duk duk ummu salama ta tunatar da ita wayannan abubuwa ta ce mata in baki manta manzo Allah ya ce kaza rana kaza ranar ma manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza ta tunatar da ita amma dai waƙa da ya dai akuri Allah da ya sauke kuma to shikenan Talha Talha lokacin da aka fara komawa sai wata magana ana cikin abin nan sai daga hannunsa ya ce ya rabbi ka san hannuwanmu dumu-dumu yake da jinin usman yau gashi mun zo wai mu muna neman jinin Usman alhali hannun mu dun mu yake da jinin Allah Allah ka yafe mu to sai Marwan bin Hakam ba umai yana bayansa ya ji wannan magana shi ya sare Talhatu bin Abdullah ba jama'a da suka kashe Talha ba Marwan bin Hakam ya kashe shi tare kuma suka je a cikin jama'an jama'a shi ko Zubair amir mumin ya ce zo ya kira shi ya tsakanin su biyu a tsakanin sahu mayakan biyu ya magana da shi ya ce shi manzo Allah bai hana ka yaƙe ni ba sai ce ashe yana bin haƙƙin jinin Usman sai ce masa to ina maka gargaɗi kar ka sa kanka a cikin jama'an da in sun mutu wata za su sai zubair ya ce ni kake man gargaɗi da wuta alhali ina cikin goman da aka yi masa albishir da aljanna amiru mai ce su wane ne goman da aka yi ma albishir da aljanna ya ce da ni da wane da wane da wane da wane da wane ya lissafta mutane tara sai shu sai amiru mai ce mishi ka ce ka faɗi tara wane ne na goma sai ce kai ne ya ce to masha Allah kai man albishir da aljanna amma ni na san manzo Allah ya ce maka ka maza ka tuba tun kafin a gama maka kunyata da wuta arwan nar to wannan kalmar arwan nar mu da manzo Allah ce mutum maza kai to bari an yi wani magana ne dangane da Ali sai suka faɗa suka yi dariya a gaban manzo Allah sai ce manzo Amir Ali kuke ma wannan magana to maza maza ka tuba in ba ka ba za a goma maka kunyata da kuma wuta to sai Zubair ya tuna da wannan magana arwan nar sai ku faɗo sai ku da kuka to shikenan sai ya bar sahu sai ya tafi shi bai yakin ba aka ce da ya tafi sai wani daga cikin wanda suka ɗebo ya ce a kun kwaso mu mu zo mu mutu kai kuma za ka gudu ko da ya je wani bakin ruwa yana shan ruwa sai zo ya sare shi daga cikin jama'an da suka je yadda aka kashe zubair ke to shi kenan wannan dai alamar labari ne bai da daɗin fara amma dai gaskiya ne mukan ce in in za a yi shuru a yi shuru kawai kar a ce komi amma in za a faɗa a faɗi gaskiya ne da gaskiya da ƙarya ba su zama ɗaya don abinda su suke cewa shine in za a yi magana sai a cewa duk cikansu duk suna kan gaskiya kuma daidai suke wannan ba haka bane ko ba komai ga faɗin amirul mu'mini haka wa batil ne suka faɗa to ya za a ce ahalin haka da ahalin batil duk ɗaya ne to ya ce to da aka zai na kawo wannan ne don nan aka zo kan gawan alhata bin abdullah sai ce ku zaunar da shi shi ma aka zaunar da shi sai ce da shi wannan ya ce kara abu mukhnif fi kitabi abu mukhnif a cikin littafinsa ya rubuta wannan maganar da zan faɗi sai ce faƙar sai amiru ne ce wailu mukka ya farha wailu mukka farha kai san ka farha lakar kana laka kadamu lam yarfa'aka kana da rigaye wato kun kun imani tun da kuma gashi kana cikin magabata amma kun bai amfani ka ya faɗi wata magana ba na son faɗa kamar shi wanda ya faɗa ma dangane da alƙalin basara wannan shi mai ruwaya nan da yake sunni ne kuma na son kawo nasa ba wai domin shi a basu da nasu ba amma dai duk mutumin da yake ganin shi sunna ne ya san cewa littafin sunna ma ya wadace mu wannan littafin sunna ya rubuta ya ce wa kala ashabuna fa ma ashabuna fa yarawna gaira dalika mu malaman mu malaman ahlus sunna ba ka suke gani ba abinda sai gani yarwauna annahu alayhi salam qala lahu lamma ajlasu aziz aziz alayya ya aba muhammad an araka mu'affaran tata nujumi sama wa fi batn hadha alwadi to azizun alayya kenan ko ba aziz alayya azizun kenan amma aziz na karuta wato ya girma mani ya aba abdullahi wato ya kira shi da alkunya dinsa in ganka mu'akkira ta'fir an san ta'fir shine fuskan mutum ya sa a kafa in ganka a turmuje kenan a cikin kura ta turmuju dunju mu sama karkashin taurarin sama wa fi badin hadar wadi a wannan abada abada jihadika billah duk bayan jihadin da kai a tafarkin Allah wazab bika an rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma kare wanda kai mu manzo Allah duk ka zo kuma ka shiga wannan hali to wannan cikin ruwayan sai ce fa ja'a ilaihi insanu sai wani mutum ya zo ma amirul mu'minin ya ce faqal ashhad ashhadu ya amirul mu'minin laqad marartu alaihi ba'da an asabahu samu wa huwa sari na wuce ci bayan ainihin kibiya ta same shi alhali ya taka da shi wato bai mutu ba amma mun san lalle shi ba kibiya ta kashe ɗansa ba saran takobin marwan ta baya ta bayan sare shi sai dai allahumma in ya cika masa kibiya don shi ya ji lokacin da ya daga hannu yake maga to ya ce shi dai wannan mai ruwa ya ce wani mutum ya zo ce ni na gan shi lokacin da kibiya ta kada shi fasaha bi sai ya kira ni da ƙarfi faƙala ya ce min ashabi man anta kana cikin mutanen wane ne kai faƙultu na ce min ashabi amirul mumini na alayhi salam ina cikin jama'an amirul mumini na alayhi salam faƙala umdud ya zaka li ubaya li amirul mumini na alayhi salam sai ce kawo hannunka in ma ali mubaya sai ne ce fa maratu ilaihi yadi fa baya ani lak sai na miƙa masa hannuna ya maka mubaya فقال علي عليه السلام سي علي عليه السلام يقول أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقي sai ya ce Allah ya ƙi yadda ya shiga da ɗanha aljanna sai tare da mubaya ta a wuyarsa to masha Allah khair insha Allah khair insha Allah wato kenan in haka ne wato kenan shi ɗalha daga baya ya sake mu baya a kenan kafin ya mutu kuma ya mutu yana karkashin mubayan amirul mu'mini wallahu a'lam amma a lokacin da ya je yaƙi ya je yaƙi akan ɓangaren baɗi kenan ko kuma kamar yadda ga muku shi zubair shi ma ba a fagen fama aka kashe shi shi ya bar wurin ya ya da kuka ya bar wurin lalle ya tuna da faɗin manzo Allah akan cewa ya guji saba ma Ali tun ba a da masa kunyata da wutar sai tuna da wannan kalman arwanna don san so sai kama har ba an yajma Allahu lakal arwanna to arwanna na sai tuna da shi wannan magana yace gaskiya ne ko na tuna da hadisin arwanna gaskiya ne sai bace da kuka sai bar wurin farwala su kuma suna ruwaito maganin cewa wani kamar da suka kamar da ce muku jama'an ba cikin jama'an Ali aka kashe Zubair ba haka matsala duk jama'an da suka kwaso ne suka suka kashe to wannan wani wuri na ji ba ba karanta anan ba wannan ma ba karanta wani ba wani ke faɗi ne ji yake cewa ainihin wanda wai wanda ya kashe zubairu ya zo yana gaya ma ali ya kashe zubairu sai ce subhanallah ka yi mummunan aiki ka kashe ko dan aljanna ce ko wani abu ne ko wani bai kama da haka ne to wallahu a'lam ثم مر بعبد الله بن خلف الخزاعي to ga don cin shi ina karanto muku zai zama da dan tsawo amma kuma yana son dan kawo bayanin har zuwa karshe sannan kuma ya wuce Abdullah bin Khalaf ba Khuzai wa kana alayhi salam qatalahu bi yadihi mubarazatan to shi wannan ya yi rashin sa shi amirul mu'minin ne da kansa ya kashe shi sun yi mubaraza fito na fito tun ana mubaraza shi abdullahi bin kharab ya fito sun koma da da imam ali ya kashe shi wa kana ra'is ahad al-basra shine shugaban ahad al-basra fa kala ajlisu ce ku zauna da shi fa ajlisu fa ujlisu aka zauna da shi fa kala al-wayl laka ya ibn al-khalaf laqad anaita amran azima abin ne ce to ka tir maka kai ibn khalaf ka jajibo ma kanka babban alamar wa kana shaykhuna abu uthman al jahid wa marra alayhi salam bi abdurrahman bin attab bin asid wannan ba shi na karanto bai ne zo kuma kan abdurrahman bin attab bin asid ya ce ku zaunar da shi suka zaunar da shi sai ce haza ya asubu quraish haza lababul mahabu min bani abdumana ya ce wato wannan jami wannan jibu cikin gwarazan quraish ne wannan ainihi su ne ainihin manya su manyan dattawa sun maƙar shafitu na siwa ƙasarto ma'ashir ilallah ashku hujari wa hujari shi na warkar da raina kuma na kashe mutane na wato nan nan ya afta wani bangare ya maganin matsala amma kuma mutanen sa ya kashe kamar yadda a wannan magana ya ce to ni ina kai kukan bakin ciki na wannan an ce ujari da bujari yana nufin ya ce ma'anahu a lisan al-arab ma'anahu umumi wa akhazani shine ujazi wa hujaj yace qatartu sanadida min bani abdumana wa afalatni al-aya min bani juma yace ni gashi na karshe na kashe gwaraza daga bani abdumana kuma ayar a nan yana nufin jam'in ir wa ir wanda yake shine kaman shugaba kenan irul qaumi sayyiduhu na na kuma wato rasa shugabanni daga bani juma sai wani mutum ya ce da shi ka daɗe kana yaba ma wannan saurayi ya amirul mu'mini قال إنه قام عني وعنه نسوة لم يكن عنك niswatun ne ko nisbatun ne wani abu mai kuma kama daga to sannan dai mai wani mai ruwan kuma abul aswad addu'alli ya ce yayin da ali alayhi salam ya yi nasara akan a ranar jamar ya shiga baitul malin basra tare da jama'a da yawa na- na muhajiri na wal ansar ni kuma ina cikin su sai ga dukiyar da ke ciki mai yawa kala gur- ko gurri gairi miraran gurri gar- gurri ko gurran gai- gairi ne ko gurri gari gurri gairi eh, wato wa- kalma ce ta mamaki ko eh ok gurri gairi eh ku ki rudu wani kenan gurri gurri gairi i rudu wani ba ni ba wato da ya ga irin dukiyoyin da aka tara yawan gaske a baitul mali kamar da a ce ah, tsohon shugaban kasa ya wuce sabon shugaban kasa ya zo ya ga himan kuɗi zai ce na wawo a yamlakewo to shi da da ya shiga ya ga baitul mali ya maki da kuɗi sai ce gurri gari nan ya ce wai ya ce mirara sau da yawa ya dinga cewa gurri gari wato ko ɗan dukiyoyi ku roɗo wani ba ni ba ba dai ni za a roɗa da dukiya ba. sannan ya dubi dukiyan gaba ɗaya ya sake duban shi ya karkata shi ya kimanta shi ya ce ku raba ma mutane na ɗari biyar biyar sai aka raba tsakanin su ɗari biyar ko aka bashi ɗari biyar biyar wallahi wa mai ruwa ya ce ba dirhamin da ya saura kaman da ya kalla kaman ya kira kaman ya san dama nawa ne sai ya zama su sittata al'alaf alf ne wato mili su miliyan ɗaya ɗaya kenan wasu mutanen kuma dubu goma sha biyu ne sai kowa ya sami ɗari biyar an gama wato da amir bin ya kalla ya kalli dukiyan ya sake kinta ta shi da ido ya haka sai ce a raba kowa ɗari biyar biyar sai ya zama ko dirhami ɗaya bai rabu ba ba kuma kina ya kuɗin yayi ba wannan kuma wani ruwaya din wannan ha- habbatu al- al-urani wani mai ruwaya ne yace a- a- ali alayhi salam ya ya raba dukiyan basra bai- baitul malin basra a tsakanin mutanensa ɗari biyar biyar shi ma ɗari biyar din ya karba har da shi a ciki ɗari biyar ne nasa kamar ɗaya daga cikinsu sai wani mutum ya zo shi ba a yakin da shi ba yace ya amiral mu'mini kuntu shahidan ma aka bi kalabi ni ma da da zuciyata dai ina tare da kai amma ba na fagen fama din wa in gaba an ka jismi ko da jikina ba shi tare da kai fa adini min al fai'i shi ani ma bani wani abu daga cikin fai'a din nan wannan dukiya da aka raba kin fa da fa ilayhi alladhi akhadahu li nafsi wa huwa 500 dirham wa lam yasib min al fai'i shay'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. sai ya bashi wannan na- nasa kason na 500 din sai ya zama shi ya tashi hannunsa ba ko to ya ce masu ruwaya duk sun haɗu a kan cewa an shi alaihi salam bayan abin da ya samu ya kar- ya kar- ya karɓe na ma'ai- mayakan jamal na- na makamansu da dabbobinsu da kuma sauran sauran tarkace da aka karɗaɗɗi ba tunda su an wasu an karkashe su to ka rikitan su dawakai ne sirradda ne masu ne eh, takubba silah kenan makamai kenan da kuma sauransu da sauransu dai sai ya ce qassimuhu baina ashabi qassamahu baina ashabi sai aka raba ma duk mayaka da aka rarraba musu sai wasu suka ce a to a raba mana mutanen basar mana mu bautar da su su zama bayan mu sai ya ce masa la wannan ba zai yi ba فقالوا كيف تهل لنا دماءهم وتحرم علينا سبيهم يا ذاك حالتا منا جنينansu wato mun yaƙi su amman kaji amma kuma yanzu kuma ka hana mana ribatansu wato bautar da su kenan فقال كيف يهل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة الإسلام يا ذا أي جماعة رونانا أجدا هجرة مسلمين سهلة مكو kaga da wannan ya nuna kenan an yi faɗa tsakanin musulmi da musulmi ba a bautar da mutum ba a bautar da mutum ana samun bawa ne kawai an yi faɗa da tsakanin musulmi da kafir musulmi da kafirai shine ake iya ɗaukan bayi amma ba a ɗaukan bawa musulmi a yaki yace ya zan ya zan yi a cikin gidan hijira gidan musulunci aka yi sannan kuma an halatta muku su so wasu mutane da suka nace su dai gaskiya wannan ganima kawai mun tsara ganin ga ganima yanzu ba su ɗibi bayi ba hmm? ga mata ba za su yi ba za su samu saɗaku ba kaya kaya suka shiga maganganu sai amirul mai ce to wane ne yake son aisha ta faɗo a rabonsa sai suka ce mana nema nastaghfirullah ya amir nastaghfirullah sai ku suka ne har ma a wani ruwa aka ce ce to ku yi ƙura'a wanda ka san wanda akan aisha wanda ta faɗo rabonsa in bashi sai suka ce astaghfirullah astaghfirullah wannan yayi ne ba yana nufin wai ai wato yana musu cewa girman abin cewa wane ne a cikin ku zai ɗauki aisha ta zama ya sadakansa raliya da nacin alkwarar ita umar mu'mini na ce sai kowa ne shiga sai ce to haka shi ke maganan daukan bayi ya tashi to shi kenan karshen labari na son karanta wani na goma sha uku shi ma maganan basara ɗin amma lokaci ya kula wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Allah ka gano da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shirya da ke ciki ka tabbatar da mu a kai ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon bin ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon kauce mata Allah mu da sarki ka kasan ka sa mu a cikin ajin bayan ka na gargaru waɗanda suka taimaki gaskiya suka kasance a halinsa a na farko kamar yadda amir ne ke cewa akwai wasu mutanen da ba su kasance tare da shi ba amma suna nan a cikin jama'ansa ba a haife su ba ma Allah ka samu cikin su cikin jinnan wanda suka yi goyon bayan gaskiya wanda kuma da su ne imani zai karfafa اللهم اطلبنا وارحمنا واصل احداث بيننا وارل بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى نور من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت الرحيم اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفناه وما عرفتنا منه فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا لما اختلف به من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا